الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرهم إدار العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احذري لنا بهذا المحضر والتالي في بنظرة تاتي لنا بالزفر alfasul ishiruna wannan fasali na ishirin kenan aduluhu adalcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana adalci rashin zalunci da rashin cutar wani wannan kenan kuma ma'ana adalci ba wa mutum haƙƙinsa kai kuma karɓan haƙƙinka ba tare da ka tauye na wani ba ba tare da ka kuma ƙara fiye da naka ba duk da baki da to adalci dai wannan hausan mu ma dai mun san me a cewa na adali ne adalci yawa to adluhu adalcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa amanatuhu da amanarsa kiyaye duk abin da aka bashi ajiya ko na magana ko na wani kuɗi ko na mukami ko na annabta ko na karatun to duk wannan abu ne da ake neman amana kiyaye shi da abin da aka baka aka ce ne a ce to cika wannan alkawari da kiyaye wannan abu shi ake cewa amana wa ifatuhu da kamewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamewarsa ifa barin sha'awa ta kome to galin shi ake cewa iffa kana son ma abin ka zai zuba ma da mutunci ko zai kaza kaza ka bar shi to wannan ana ce mar kamewa to amma kuma an fi faɗanta wajen mutum ya kiyaye farjinsa baya sa shi a sai dai a inda ya halatta ya yi aurensa a inda ya halatta to wannan shi ake cewa iffa to da kamewan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kamewa ma a mutuncin mutane ba ka zagin su ba ka abin su duk baki da to wannan kenan wasidqul lahajati da gaskiya harshe da kuma gaskiyar magana din lahaja harshe ana ce mata lahaja magana ma ana ce mata lahaja duk su biyu nan ana ce musu lahaja to gaskiyar harshe da gaskiyar magana da gaskiyar magana wa amma ajluhu amma adalcin manzon Allah sallallahu Alaihi sallama wa amanatuhu da cikawarsa na amanarsa na ajiya ko na magana ko na mai da duk abin da aka ba shi amana ya zamanto manzo Allah sallallahu Alaihi sallama ya kiyaye wannan abu ya kiyaye wannan abu kuma wani ya aminta da shi ba zai ci mara amana ba ba zai ci man mutunci ba zai didde abu wa iffatuhu da kamewan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa sidqu hajatihi da gaskiyar maganan manzon Allah da gaskiyar harshen sa fa kana sallallahu alaihi wasallam annabi ya tsira da amince Allah sabata a gare shi ya kasance amanan nasi shine mafi tsananin amanan mutane shine mafi tsananin amanan mutane wa adalan nasi shine mafi adalcin mutane wa afan nasi shine mafi kamewar mutane wa asdaqahum lahajatan mazalla shine mafi gaskiyar mutane na harshe sallallahu alaihi wasallama da na magana dinnan munzu kana tun ba aiko shi ba tun yana karami tun yana dan karami itarafa lahu bi zalika muhadu makiyinsa ma ko mai saba masa wa idahu da makiyansa ma duk sun yi sun tabbatar da cewa shi ne duk wani abin da muka faɗa ne shi ne amana ne ba sa shiri da shi a addini ba sa amma dai shi suke kawo ajiyarsu kuma shi suke suna so gaskiya ta bayyana shi za a ce a kawo shari'a sallallahu alaihi wasallama tun yana yaro wa kana yusamma qabla nubuwati ya kasance ana ambatansa tun kafin Allah ya aiko shi da annabta al'amina amintacce haka mutanen maka suka sa masa al'amina amintacce ƙalabin ishaqa ɗan ishaqa mai tarihi yake cewa kana yusammal amina manzo Allah ya kasance ana ana ambatansa da amintacce bima jama'a Allah fi sabida abinda Allah ya tara a cikin sa min al-akhlaqis salihati daga dabi'u managarta masu kyau wa qala ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce muda'in abin bi ne a sama na daga mala'iku suna bin sa sallallahu alaihi wasallama sama a sama a can aminu kuma amintaccen wahayi ne amintaccen wahayi ne daga baki daya aksarul mufassirina tilin masu fassara sun tafi ala annahu muhammadu sallah wannan aya tana nufin annabi muhammadu ne sallah alaihi sallama amma kuma akwai kuma tilin masu fassara su kuma da suka tafi cewa jibrilu ne jibrilu ne ake nufi duk gabaki daya to idan mun tafi cewa annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam kuma hakan ne abun bi ne a sama sallallahu alaihi da kasan ma duk baki daya kuma amintaccen wahayin Allah ne tabaraka wa ta'ala yawwa walam maktalafat quraish yayin da quraishawa suka yi sabani wata hazabat tararrabu ko kabilu kabilu da bangare bangare suna so su buga yaki suna so su buga yaƙi inda bina'il ka'aba ce yayin da suka gina ka'aba sannan shi ko manzo Allah yana dan shekara 35 shaura shekara biyar a aiko shi Qurayshawa suka gina ka'aba to fa akan fa a dora Hajar al-Aswad din nan sai da aka so kuma a bawa hammata iska kowace kowanne shugaba na kabila yace shi zai dora Hajar al-Aswad kowanne yace saboda girman kuma Hajar al-Aswad to saboda girman Hajar al-Aswad to fi man yaba'ul hajar al-aswad fi man yaba'ul hajar al-aswada cikin waye zai dora hajar al-aswada inda yake to haka mu to sai kuma dattijan suka ce to kun ga duk ba haka za a yi ba yanzu mu kwana a masallacin nan kan mu gaya wa kowa tsofaffin suka haɗa kansu suka ce mu kwana a masallacin nan gobe in Allah ya da in gari ya waye wanda ya fara fitowa shigowa ta babu bani shaiba ta kofar nan ta bani shaiba to shine zai mana hukunci kuma kowa ko shi yace zai dau dutsen ya dora shi kenan dai mu dai kai yaki ya faru mun yarda suka ce eh to haka za a yi tsofaffi suka yi shiru suka shishirya abun su suka zo suka kwana a masallacin dakin Ka'aba shikenan awwala dakilin alaihi cewa farkon duk wanda ya shigo musu to shi zai musu hukunci fa iza bin nabi sai ga annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya shigo dakin shi ya shigo musu wa zalika qabla nubuwati wannan kafin annabtarsa ne da shekara biyar fa qalu sai suka ce haza muhammadu ai muhammadu wai waye ya shigo aka ai muhammadu ai muhammadu haza amin wannan amintacce ne ai mun yadda shi kenan ma sai mu muka tsaya muna ta abu tuntuni ma da mun jawo kama duk amma da qarrabina bihi mun yadda da shi mun yadda da shi ka'aba an gina ta da yawa wata ruwaya mutum biyar sau biyar aka gina ta amma alal hakika ka'aba din nan an gina ta kuma yadda malamai suka tafi kuma da hujja da kuma sau sha biyu sau sha biyu mala'iku sun gina ta mala'iku sun gina ta da Allah ya saukar da Adamu alaihi salatu wassalam sai Allah ya ɗauke ta mala'ikun baitul ma'amuri shi kuma Adamu Jibril ya zo ya nuna masa iya shatin baitul ma'amuri nan Adamu ya gina da baitul ma'amuri zai haɗo da daidai kan Ka'aba zai haɗo mala'iku sun gina sai baitul sai Adamu ya gina Allah ya sako masa da hajar al-aswadi da kuma mukamin ibrahim ya kuti ne na aljanna su suke haske ma duniya a wannan lokaci duk gaba daya su suke in dare yayi su suke haske makan da suke haska wa adamu bayan adamu alaihi salatu wasalam ɗansa shi su ya gina adamu kansa ya dai shekara dubu gini kan ya shekara dubu ya tsufa ba dan ma na wani ba ne to shi kansa shi sun shi ma ya kusa shekara dubu to shi ma shi su ya gina to daga ginin shi su kuma sai annabi ibrahim alayhi salatu wassalam wajen shekara dubu biyu da annabi ibrahim shi ya zo ya gina har ma ta diddige har ma ta bace amma asalin inda taken tudun ƙasar tatan da komai yana nan jigawa ce to allah tabaraka wa ta'ala ya nuna masa inda annabi ibrahim ya zo ya gina mala'iku ɗaya adamu biyu shi su uku sai annabi ibrahim da annabi isma'ilu alaihi salatu wassalam gini na hudu kenan alaihi masalatu wassalam sai amalikawa bayan bayan annabi isma'ilu ya rasu to amalikawa sun zo sun kwaci garin sun zo sun kwaci garin amalikawa larabawa ne amma samu irin na samudawa waɗannan manyan mutane dogwaye su ne amalikawa to suka wasu kwaci garin to suna daga cikin wanda suka gina kafin amalikawa tukun jirhum su waɗannan larabawa na ismaila wannan laraba na yaman wanda dam ya karyewa suka wasu suka zauna tare da hajaru dinnan to tafiya tafiya tafiya zamani mai tsaho zamani mai tsaho su ma suka gina suka gina to amalika suka suka kwace garin to da suka ga amalika nan za su yaƙe su kuma ba su da ƙarfin yaƙin su sai suka cike rijiyar zanzan duk dukiyoyin annabi ismailu din nan zinaransa da komai dukiyoyin hajar na diga da suka ɗure a cikin rijiya suka binne rijiya kamar ba komai duk gaba ki daya suka bar garin ya zama amalika su suka suka kwaci garin to su kuma suka gina to bayan amalikawa tafiya tafiya tafiya su kuma su ma suka bar garin suka koma madina su ma suka koma to usayyu bin hilabi shi quraishu din kansa wanda shi shine mujamma'u wanda ya tattara quraishawa wanda aka ake ce ma mujamma'u shine quraishu wanda shehu yake ambatan annabi sallallahu alaihi wasallam sallama da mujamma'a mujamma'a menene baitin anhul mujamma'a bihi jama'a Allahul mafakira ajma'a inda kusayyu saboda ya tara laraba aka samu mujammu aka samu su quraishi manzo Allah ko duk alfaharce ce ne duk alherin duniya da lahira shi ya tara shi sallallahu alaihi wasallam to kusayyu ma ya gina dan kilab shi ya gina ya yi kakkafa wannan sarautoci masu tsaron kofa da masu shayar da zanzan da masu tutar yaƙi da masu da abu ‘ya'yan kusayyu ne duk gaba gida to bayan kusayyu kuma ka'aba tana nan tana nan tana nan tana nan duk ta tsatsage wani bangon ya jingina da wani bangon duk zai haɗi ga kuma wannan fatoci da ake sa mata na labulan nan da ake sa mata riguna abin ya ta yi dai abin bakin gani ana tsoron ma kar ta zube amma ƙuraisha suna tsoronta suna tsoronta to sai zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ɗan shekara 35 shawara bai fi shekara biyar ba Allah ya aiko shi to ƙuraishawa suka yi mitin ga baki ɗaya suka ce ya dace ɗakin na ta to aya na tsoro abra abraha ta gashi ya zo zai rusa ɗakin nan ga yanda Allah ya yi masa kaza kaza to shi mudamu bin abi ya ce to shi bari dai shi yanzu shi zai fara buga diga in an ga ya halaka gobe to kakku in kun ga ban halaka ba shi ke ya zai dau diga ya ce Allah gyara ɗakin nan zani ba ba ba su yarda da Allah da tsoro wajen annabta ne rikici ya zo musu Allah gyara ɗakin nan zani kowannen mu da ɗakinsa ne haka da gyara shi zai yi to ɗakin ka shi ya fi cancanta a gyara shi Allah alheri muka yi niyya kaza kaza ya buga diga ya cire bulo daya ya kuma cirewa aka ce to a bari gobe a kani aka ga gobe yana nan lafiya kalau aka ce to Allah ya kawo to shine suka rusa ta shine suka gina ta dinga baki da to har da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan gini sallallahu alaihi wasallam shi ma da shi aka yi wannan gini yana dan shekara 35 to shine aka yi wannan rigima wajen tsora hajar al-aswadi to ka'aba take nan take nan tun daga wannan gini na ƙurashawa duk baki ɗaya har zamanin abdullahi bin zubairu abdullahi ɗan zubairu ɗan awamu ɗan sayyada asma'u jikan sayyidina abubakar ne kuma ɗan zubairu bin al'awamu ne to shi ma ya yi da'awar kalifanci shi khalifa ne to can kuma abdulmalik bin marwan ya ɗauro masa yaƙi ya turo masa hajjaju hajjaju ya zo ya sa majajjawa a kan dutsen abakubaisu ya sa majajjawa a kan dutsen abakubaisu suka jefi ka'aba ɗin ga baki ɗaya har ka'aba ɗin ta rushe ta rushe labulan aka ya ƙone to abdullahi bin zubairu ya gina ta da ya gina ta da aka janye yakin da janyewa farko to abdullahi bin zubair ya gina ta bayan ya gina ta kuma aka kuma ɗauro mai yaƙi hajjaji ya zo ya rushe ta ya kashe shi ya komai to sannan hajjaji ya gina ta hajjaji ya gina ta to ginin hajjaji ne yake nan wajen shekara ɗari nawa da duk gaba har sai da kuma sultanul maradi na daular usmaniya to shi ma sultanin maradi ya gina ta to bayan sultanin maradi ya gina ta wannan gini ne yanzu kuma ginin fahad ne ya isa ya lissi ginin fahad ne wannan gini ne yanzu kuma da aka yi allahu alam kuma za su kara wani wani zai zo ya kara warware ta ya gina dai amma yanzu an yi mata ginin zamani an shigar da karfe tsakanin duwatsu na saboda duwatsu ne duk gaba ke zamanin fahad fahad ya sake muna da littafin ina da littafin jinin da komai da yanda aka yi wa malamai fatawa ya za a yi da ragowar kasar da aka fitar malamai suka yi fatawar cewa a yi haka a nan cikin haramu din abin ne kasar da aka yi to aka gina ta fahad ya kara mata tsaho ya kara an kara mata tsaho an kara mata aka yi mata dai wannan abubuwa cin baki da karafuna da abubuwan da suka gyara to wannan ginin take to wannan ginin ginin Qurayshawa ake fada to suka ce sun yarda da Annabi sallallahu alaihi wasallama hazal amin wa wa an rabi ibn kusayn an karba daga rabi'u dan kusayn rabi'u dan kusayn ya ce kana yutahakamu ila rasulullah manzo Allah ya kasance ana kawo ƙara zuwa wajensa fil jahiliyyata a jahiliya qabla al-islam kafin musulunci tun a zamanin jahiliya ana kawo kara zuwa wajen sallallahu alaihi wasallam Qurayshawa suna son sa Qurayshawa suna girmama shi saboda amanarsa jibuk sai ya dakati da dukiyar ta danka masa ya tafi kasuwanci da kowa kowa ya yarda da shi haka amma yana zuwa ya ce ga sako daga Allah aka ce to ga abokin rikici ya abu to haka ne wa qala sallallahu alaihi wasallama shi manzo Allah da kansa ya ce wallahi na rantse da Allah inni la aminun fis sama'i ni amintacce ne a sama haka duk mutan sama suka sani aminun fil ardi amintacce ne akan ƙasa sallallahu alaihi wasallam حدثنا أبو علي السدفي أبو علي السدفي يزن تدمو الحافظ محدثين حديثي بقراءتي عليه كرنت أما حديث النيجي حدثنا أبو الفضل ابن خيرون أبو الفضل ابن الخيرون يازن تدمو حدثنا أبو يعلى أبو يعلى يازن تدمو بن زوج الخرج كان زوج الخرج حدثنا أبو علي السنجي أبو علي السنجي يازن تدمو حدثنا محمد بن محبوب المروزي محمد بن محبوب المروزي يا تدم حدثنا أبو عيسى الحافظ أبو عيسى حافظ يا زن تدم ترمزي كينان باب يكما يتي حدثنا قريب قريب يا زن تدم حدثنا معاوية بن هشام معاوية بن هشام يا زن تدم عن سفيان دلك سفيان عن أبي إسحاق shi kuma sufiyana ya karba daga abi ishaqa shi kuma abi ishaqa ya karba ya karba an najiya ta bin ka'ab daga najiya ta dan ka'ab shi kuma najiya ta dan ka'ab din nan an ali radiyallahu an ya karba daga sayyidina ali Allah ya dada shi anna aba jahal abu jahal fir'aunan wannan al'umma qala lin nabi abu jahal ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna la nukazzibuka mu ba ma dangana ka da ƙarya mu ba ma ƙaryata ka walakin nukazzibu bima ji'ita bihi abinda ka zo da shi muke ƙaryatawa amma kai mun san bai gaskiya ne ba kaza amma abinda ka zo da shi kenan ku kuke shayar da zanzan a gidanku ku kuke shayar da zanzan ku kuke kaza tuta ku kuke ka to kuma ma yau ma har annabta me kuka rage mana ai ba ku rage mana komai ba duk gaba gida fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da wannan magana fa innahu Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa kanna alamu innahu la yuhzinuka allazi yaquluna hakika mun san abin da suke gaya maka yana bakanta ma zuciya yana bakanta ma zuciya shehu razalla wali wali yakan yi haƙuri cikin komai yakan yi juriya amma wali yana yakan kasa wajen shama wajen dariya ganganku wani abu ya same shi a koko wajen a kago makariya kaza sai zuciyarsa ta takura to amma a hankula a hankula kuma Allah yakan tarbiyyantar da shi yakan tarbiyyantar da shi har duk wannan ya shafe a gabansa ya zama duk bai damunsa Allah ya ce lan yadurrukum illa aza ba abin da zai cuce ku sai cutar baka ma an tambaya me aza din Allah ya ce wala tasma'una min allazina utul kitaba min allazina ashraku azan kasira za ku dinga ji daga kafirai daga yahudawa cutar baka da yawa ma'aimar kaza sai mun ko sai mun ma haka shikenan ba abin da ba za a iya koma sai wannan surutun to kuma in mutum ba Allah ya sa ga wannan surutun duk sai hana shi komai ya kasa yin komai ya race a wannan gaske ne amma wannan ne kadai zai cuce ku in ji Allah duk gaba ki da to mun san abin da suke ga ma yana damunka yana damunka فإنهم لا لا يكذبونك باسا قريتك ko la yukazzibunaka a wata ruwaya ba sa dangana ka zuwa ƙarya ba sa walakin na zalimi na sai dai azzaliman nan bi ayatin la ya shahadu na jariya suke da ayoyin Allah ba da kai suke ba sun san kai ne gaskiya ne sun san ka kar amma ayoyin Allah suke jariya da kai warawa gaibu waninsa ya rawaito la nukazzibuka abu jahil ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi mu ba ma karyata ka wa ma anta fina bi mukazzibin kai ba abun karyatawa ne a cikin mu ba amma mu dai abin da ka zo mana da shi ne ba masu to shi kuma ba zai janye ba Allah ya aiko shi to su kuma abin da ba to ba za a taba zama lafiya ba kenan zai je gaba ki da ba tababbe wanda ya tsaya wai sai ya sai halitta ta yarda da shi wannan shine tababbe halittan sun fi ka sanin kanka kai makiyinka ya fi ka sanin ko kai waye domin shi kullum bincike yake a kanka jigga baki da to kai waka kan abu to tun da haka ka gane haka abin da ka zo da shi ne bai so to ita aikinka shi kenan in Allah ya taimake shi wata yana da rabo sai ya bi in kuwa ba haka ba shi kenan ne kai ne kana ta aikinka wakila aka ce innal akanasa cewa akanasa bin shuraikin laƙiya a ba jahalin yau wa badar ya haɗu da abu jahil ranar badar da dare shi aka nasu ɗin nan ibn shiraki shugaban ƙabilar su ne shugaban ƙabilar su ne su ɗari uku ne suke tare da kafirai su ɗari uku ne suke tare da kafirai to suka ji an ce abin kasuwancin su Allah ya tsirar da shi Abu Sufyan ya tsira yanzu yana can maka da kasuwanci to sai shi aka nasu ɗin abinda yasa aka samu aka nasu wanda ya noke ya gudu wanda ya noke ya gudu shi sa ƙuraisha suka samu suna a kanasu wanda ya to cikin dare sai ya je wajen abuja ya ce ina so in hira magana da kai zo mana suka da ce kaga ba kowa tsakanina da kai nan sai Allah shine na uku mu sai ni da kai ranar badar da daddare faƙalahu ya abal hakan ya baban hikima mazala ya sama abu jahil laisa huna gairi ba wani a nan wajen sai ni wagairaka da kai ya sama kalamuna da yake jin mu tukubir ni to don Allah gaya mun gaskiya gaya mun gaskiya an muhammadin ga muhammad dinna sadiqun huwa am kazibun shine gaskiya ne ne ko makaryaci ni da kai ne ba ba wani na uku shi muhammadin nan makaryaci ne ne ko ko mai gaskiya ne faƙala abu jahal sai abu jahal ya ce masa wallahi na rantse ma da Allah inna muhammadan as-sadiq manzo Allah mai gaskiya ne muhammad mai gaskiya ne wa ma kazaba muhammadun qattu bai taba ƙarya ba muhammad bai taba ƙarya ba da dai qattu balarabin yace kuma da dai shikenan da dai bai taba ƙarya ba sai aka nasa to to in haka ne me sai mun yaƙe shi bayan kuma kasuwancin ya cika a kai idan ba za ka yi ba ka tafi amma wallahi sai mun yaƙe shi abin da ya zo da ya zo a shi kenan gari na wayo a kanar ce da kabilarsa to na ji hujja a wajen mutanen nan da kansu kasuwancin ya tsira har kawai ba zan je kabila ta ta mutu a banza ba da kaza kaza kun gani na yi maka wanda zai bi ne bi wanda zai bi ya zauna ya yaki da wannan shi da mutanensa ɗari uku duk suka tafi mutanensa da haka suka girmama ya musulunta daga baya mutanen suka girmama ya suka ce kai ka tserar da mura na badar Allah ya kiyaye mu ba ma daga cikin wanda za su shiga wuta dan suka faɗa a kanan su kenan to shi ne wasu ala hirakalu hirakalu ya tambayi a ba su fiyana hirakalu sarkin rum sarkin rum na wannan lokaci ya yi yaƙi da rum sufafawa guda biyu ne a duniya wannan lokaci da rumawa da farisawa da farisawa iraki da farisawa mutanen iran din na wanda ba laraba ba ba masu farisawa to sufafawa ne sai kuma rumawa din nan su ma sufafawa ne kuma asalinsu yayan mutum ɗaya ne duk ga baki ɗaya yayan samu ne to duk ga baki ɗaya to wayannan su ne suwa ba kullum a cikin yaƙi suke ga ƙur'ani na ya faɗa gulibatu rumu fi adna larab to aka gwabza yaƙi farisa ta ci rum da yaƙi da nasara ta yi nasara to ikon Allah shekara wajen bakwai aka kuma gwabza yaƙin to rum kuma ta yi nasara to shi kaisarar rum din sai ya alƙawari sai ya zo ya yi hajji a baitul maqdisi kuma da kafa zai zo sai ya zo ya yi hajji a baitul maqdisi tun daga italiya haka ya dinga tahowa da rindina da komai in an yi tafiya ya tafiya ya gaji a buga a yi sansani an yi tafiya buga har sai da ya zo baitul maqdis a haka godiya ga Allah cewa Allah ya taimake shi ya yi nasara akan farisawa to ikon Allah kuma daidai wannan lokaci kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika wa sarkin Hira wasiƙa cewa shi kuma ya danka ta hannun kaisarar ruhu yana kiransa zuwa ga Allah to kaisar rum kuma gashi ya zo baitul maqdisi to aka zo aka danka mawa wasiqa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga dan aike kuma ga dan aike kuma wannan wanda Jibril yake kama da shi Yesu kalbi shi ne dan aiken abu duk gaba ke da to yabo to shine yake cewa akwai yan uwan wannan annabin a nan garin akwai yan za a samu mun mutanensa wanda suka san shi sai aka ce eh akwai yan uwansa sun zo kasuwanci akwai yan uwansa Abu Sufyan dan Harb ya zo kasuwanci ce to aje a zo mun da su har zo aka ce da Qurayshawa sarki na kiran ku lafiya ku je dai kwaji aka je to suka shigo fadarsa Abu Sufyan ya hadisin yana na a cikin Sahih al-Bukhari Abu Sufyan ya faɗi yanda fadar take komai ja komai abu da yadda wajen yake da kwarjini da malamansa da sarakunansa da kaza to ya tambaya ku ne yan uwan wannan mutumin da yake cewa shi annabi ne suka ce i sai ce wa ya fi kusa da shi a cikin ku abu su yana ce ni saboda kakansu hashim da kakana harbu duk gabaki da ubansu daya abdumanafi duk 'ya'yan abdumanafi ne duk gaba ɗaya yace to ya yi matso nan matso kusa da ni yace ku kuma ku tsaya a bayansa ku mutanensa kan ku ji tsoro in ya ƙarya ku ce ya yi ƙarya ba zai iya muku wani abu zan iya sa a kamo shi kanku to shine ya dinga tambaya Abu Sufyan ya dinga yana daga cikin tambayar da yawa Abu Sufyan yana cikin tambayar da yawa Abu Sufyan yake cewa hal yawa abin da hirakal faƙala sai ya ce hal kuntum tattahimu na hubil kazbi kun kasance kuna tuhumansa da ƙarya ƙabla an ya kula ma ƙala kafin ya faɗi wannan abin da ya faɗa na annauta ɗinnan kun taɓa tuhumarsa da ƙarya ƙala la abu safiya ne ce ku taɓa tuhumarsa da ƙarya ba saboda su kuma laraba suna ƙin ƙarya al'adarsu ne balarabe bai san ƙarya gwara ka ce ai kuma da ka ce ai ƙarya saboda ƙarya tana nuna mutum rago ne tana nuna mutum in mutum sadauki ne to na ƙarni ne zai yi ƙarya kuma a faɗi gaskiyar ma ko ta fanjama fanjama ma'ana mutum sadauki ne ƙarya tana nuna mutum rago ne ko mutum mai kwaɗayi ne dai abu da haka aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mumini ya yi zina manzo Allah ya ce kwarai kuwa mumini zai iya yin sata manzo Allah ya ce kwarai mumini zai ƙarya manzo Allah ya ce a'a ba zai ba mumini ba zai ƙarya ba amma mumini zai iya sata mumini zai iya zina to to kuma wani magani ne daga baki da saboda yanzu in dai mumini zai yi gaskiya to zai kasa yin satan zai kasa saboda yanzu an zo an ce kai kai sata ai ba zai iya ƙarya ba ko ma'ana zai ce i to yanke hannu ya faru kai kai zan zai ce i kuma jifa ya faru kenan dai ga baki da to ƙarya tana da muni ƙwarai da gaske mutum yana nuna shi rago ne kenan abu to don haka abu safiyanu tsoron wannan shi ma bai yi ƙarya ba duk abin da sarki ya tambaye da kuna tumasa ice ba ma tumasa ice sai dai sai na shigar da wani abu a ciki to mutum kuma zai iya yaudara alharbu khada yaƙi ɗan zamba ne yaƙi yaudara ne mutum bai ƙarya amma kuma zai ɗan yi jirwaye da kaman wanka harshen damu na yaƙi ɗan yaudara ne duk gaba daya sai ya ce sai dai ya faɗi wata magana mun rasa yadda za mu da ita sarkin ya ce me ya ce ya ce ya ce mana a dare ɗaya ya zo iliya a dinna ya zo baitul maqdis dinna a cikin dare kuma ya koma mana maka tafiyar wata biyu zuwa wata komawa wata amma ya yi tafiya a cikin dare abu ikon Allah mai gadin masallacin baitul maqdisin yana zaune gaban sarkin sai ya ce da sarkin wallahi yayi gaskiya sai ce aka kasan yayi gaskiya ce ni ne mai tsaron kofofin cikin daren nan na rufe kofofin masallacin gaba daya amma kofa ɗaya ta rufuwa ta rufuwa muka yi muka kofar nan ta rufu na kirawo mutane su taya ni yadda za mu rufe kofar nan kofar ta ki turuwa sai mutane suka ce mun kila gini ne ya sauko mata gini ƙofofin garuruwa ƙofofin da suka ce kila gini ne ya sauko mata sai sa ta a bari gobe sai a je a kira magina a je a kira magina sai su zo su gyara ce haka shikenan haka muka tafi na tafi na kwanta na bar kofar wannan kofa a buɗe da na zo da safe da na zo da safe sai na ga kafan mutum cewa mutum ya yi sallah a cikin masallacin kuma na ga huda a jikin bango inda annabawa muka gada cewa nan annaba suke ɗaure burakasu sai na ga an yi huda a jikin bango na ɗaure dabba sai na tabbatar lallin jiya annabi ya shigo masallacin nan sun san kan annabta ba abin da ba sani ba yanzu shi kaisarar rum din shi kaisarar rum din dama ana ta rigima cewa an ga tauraro na sarkin masu kaciya ya bayyana a gabansa kasan sarki duk inda yake bai rasa masu duba masu malamai masu hange-hange da kaza-kaza to haka aka wani ya zo gaban sarki ya ce masa shi fa jiya ya ga tauraron masu kaciya sarkin masu kaciya ya bayyana sarkin ya ce suwaye masu kaci aka ce yahuda ne suke da haka kashe su kawai su ne yahudawa ne to iko Allah ana ce haka sai ga dan aikin annabi da wasiƙa sai sarkin ya ce a je a duba shi a gani su ma suna da kaciya su ko ba sa yi duk gaba kiya aka je aka duba shi a gani su yana da kaciya aka ce to ya ce to shi ne wannan wannan wasiƙa ce Allah ya nuna ya nuna muku duk gaba kiya to kaga su wannan to sai ya da ya ji duk abin da yake cikin wasiƙa sai ce a kai shi duhiyatul karbin masauki sai da daddare ce a ji a ɗauko shi duhiyatul karbin ce sai ya shigar da ni ɗakin ajiye asiraransu taska daskara ɗakin ajiye gidan kamar miziyon gidan mutanda a cikin gida sai ya shigar da ni na sai ya buɗe wani tebura mai jaka jaka jaka jaka ce da shi kowace jaka in ya bude ta sai ya warware fatar da take ciki ice sai ga hoton mutum yace ka san waye wannan yace ga mutum mai kama kaza mai kama kaza kaza hatta ibnu kasir ya fitar da wannan hadisi a cikin bidayansa da nihaya yace ya fitar min da hoto da ko yace ka san waye wannan nace ban san waye ba yace adamu kenan ka san shi annabi adamu ne wannan ya fitar min da mai kama kaza mai kama kaza mai yace ka san waye wannan nace yace shi su kenan haka ya dinga fitar min da annabawa dinnan haka kawai har ya buɗe wani annabi sallallahu alaihi wasallam ce waye wannan yace wanda ya aiko ni wajen ka ne ce wallahi ya rasulullahi da nan kaman ma magana sai ya jawo wata loka sai ya jawo wata abin sai ya fito da mutum biyu ya bude yace su waye wannan yace wannan abubakar ne wannan umar ne yace to kaga mun san da su kaga wannan ya nuna sai na yace shi zai kwace mulkin mu ba abin da mu sani ba ba abin da mu sani ba amma bari in nuna ma wani abu gobe da safa a dawo min da shi shi ke neman mai da wa'annan abubuwa ya mai da ce gobe da safe aka da da shi duk ya shiga ya ce a gabana ice duk a taro yan rumawan gaba ɗaya yan daular da ministocinsa da kaza kaza ice kun san dai annabi isa ya bamu labarin annabin da zai zo da komai wanda muna zaton a cikinmu ne suka ce eh yace to Allah ya ba a cikin mu bane gashi ya bayyana a cikin laraba ne gashi ya aiko min da wasiya ga ni kuma na yi imani da shi ainan suka zura da gudu kowanne ya nufi kofa dama ya ce da sojojinsa ka aba kowa ya fita ka aba kowa ya fita kwamandoji kuma suka tayar da zancen bore ice a dama da a da da su a da da su ice dama na duba imanin ku ne in gani ko akwai wasa a cikin imanin ku ina nan akan addini na ina nan akan addini na sai da kowa ya tafi shi to ka gani in ka je ka ga yawa annabi ga abin da ka gani da idan ka kai wayannan na ce na yi imani to mulki na ya kwaya fita daga hannuna amma ka ce na yi imani da shi na yi ga aiki ga komai wata ruwaya an ce manzo Allah ya ce ƙarya yake ƙarya yake duk gaba kiriya wayansu kuma sun ce Allah shi hukuncin sa yana wajen Allah hawa abin da bai sani ba sai ga shi ya nuna ya ce ya yi imani tsoron mulkinsa ta kaza to duk gaba ki da to yanzu wa'annan abubuwa duk gaba ki da su kuma yanzu suna nan bai cikan duk suna nan hannun su fafaro maɗin nan ba abin da kakkala ciwai ba su san komai ba ba abin kallon kowa suke yi daidai kawai amma dai tsoron mulkinsu ko tsoron abubuwansu ba abin da ba su sani ba duk gaba ki da to shi ne tsaron masallaci ne ce wallahi gaskiya ne wallahi ya zo mu da kanmu mun ce jiya wani annabi ya shigo masallacin nan dan ba wanda ya sai kuma kofar gari ya waye shikenan ba wani mai gini da ya taba ta kai kofar astabuku mun tura ta yanda muke so amma da daddare ba yanda muka yi mutane suka taru a kulle ta ki kulluwa wannan yana nan cikin nasimur na sharhin ashafa kuma duk tarihai yana nan a ciki dai gaba kida to abin da ya faɗa maki yana yawa wa ƙalar nazur nazur min al-hadisi ya faɗa da quraishawa shi nazur nan mafi sharrin mutum ne yana daga cikin da annabi ya sa aka sare kansa ranar badar bayan an dawo daga yakin badar saboda ya cuci annabi sallah duk wayan su maganganu na kafirai da qur'ani yake faɗa nan nadur ne ya faɗe su a idza kunna turaban wa idza ka duk maganganun nadur ne kuma shi yake zuwa ya siyo ya dan kasuwa ne shi zai tafi ƙasar Syria ya je ya siyo tatsuniyoyin littafan tatsuniyoyin Ruma da waya zai yana karanta mutanen makaici shi ma Muhammad ai tatsuniyoyi yake karanta muku shi ne mai cewa a saɗin lawal to shi da kansa kuma ana mitin shawa suka ce ai annabi mai sihiri ne shi da kansa ya tashi ce a faɗi wata magana dai ba wannan ba to wa ƙalar nazir bin al-haris nazir ɗan haris ya ce duk ƙuraisha ƙuraishawa karkana muhammadin fikun gulama muhammadu dinna tun yana yaro yake cikin ku hadasan saurayi ardakun fikun shine mafi yardanku shine mafi gaskiyanku shine mafi haƙurinku shine mafi aiki mai kyau wanda kuka yarda da shi mafi aiki mai kyau wanda kuka yarda da shi wa asdaqukum hadisa shine mafi gaskiyanku magana wa azamukum amanata shine mafi girmanku amana hatta idza ra'aytum fi sudugaihi tun yana yaro haka yake a wajen ku sai da kuka ga ashaiba furfura fi sudugaihi a kahon kansa sidugu daga nan wajen ido zuwa kunne to nan wajen shi kunci saman kunci da me sunan nan sai ake cewa kahon kai wajen da kaho yake fitowa ba kahon kai galibin farin gashi ta nan yake farawa galibin farin gashi ta nan yake fara to sai da kuka ga farin gashi a kahon kansa a kahon kansa waje a kumbi ma ja a kumbi ya zo muku da abin da ya zo muku da shi kultun sahirin sannan za ku ce mai sihiri ne wa zai gargasa ku bayan duk kun gaya duniya cewa ne gaskiya ne sai yanzu dan ya zo muku da wannan duk gaba da la wallahi ba haka bane na rantse da Allah wa ma huwa bi sahirin ba mai sihiri bane to faɗi kai mai da shi kuma shi ma ya shato nasa hauka shi ma dai bai imani ba da ya kashe shi ma aka yi ranar bada duk gaba ki shi ne na zuru bin abu wa fil hadisi an imani rabo ne imani rabo ne an ce ba wanda ya gazgata ka ne almajirinka ba wanda ya bi ka laisa man saddaqaka bal man sadaqaka wanda ya abota da wanda ya bika dai an ce eh gaskiya mun san gaskiya yake amma ba ruwan mu da shi mun san gaskiya yake amma wallahi ba ruwan mu da shi to sai kaka daga yanzu jibin azurin da yake karewa annabi a cikin quraisha shi ko shi ya fi ma cutar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai ga baki da to to wannan kenan wa fil hadisi anhu an karbo daga hadisi daga gare shi dai daga manzala sallallahu alaihi wasallama sai da aisha ta faɗi hadisin cewa malama sati ya duhu yadda imra'atin hannun manzo Allah ba taba shafa hannun mace ba kaddu da dai la yamliku riqaha da manzo Allah bai mallaki mulkinta ba ba bai wasa bace ko ba matarsa bace in dai ba matarsa ba ko ba baiwarsa ba manzo Allah hannunsa bai taba shafa hannun wata mace ba to su malamai suka ce to yanzu in an tafi a wannan hadisi ina hadisin baya da aka faɗa cewa kuyanga takan zo ta kama hannunsa sallallahu alaihi wasallama ta tafi a Madina har ta gama gaya mara bukatocinta duk baki daya ta gama gaya mara bukatocinta ya za a yi da wannan duk gaba kida sannan su kuma larabawa suna gaisawa da ɗan ammi du suna gaisa da muharraminsu da muharraminsu akwai al'ada na gaisawa duk gaba kida to nan hukunci ya shiga nan hukunci ya shiga kila to malamai suka yi ta da yadda za su karkare wannan magana dai kila suka ce da aka ce bai mata ko mace za ta iya kama hannunsa baiwa ta a madina ta ta gaggaya mara maganganu kila ma'ana ta kama hannun nasa ne ma'ana kila a cikin riga kila ta kama a cikin riga ne duk gaba kiɗa ala'ayi hal wayan suka ce a'a sai da aisha ka wannan hadisi na cewa hannun manzo Allah bai taba shafa hannun matar da ba tasa ba ko ba wace mallaka ba ta faɗa ne akan mubaya'ar da mata suka yi da shi ranar fatahu makkata yadda maza suka yi za da aka munatu yubayi unaka ala Allah ya shirki na billahi shi'an din nan wannan mubaya to dan tsoron kar azaci su ma mata yadda maza suka yi gaisa da shi na mubaya'a su ma haka suka yi mubaya'a da shi kila kila mu baya da mata suka da shi ruwa aka kawo manzo Allah ya sa hannunsa a cikin kwana to kowace mata ma ta zo ta sa hannunta a cikin ruwa kila haka aka yi baya kila kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana gaisa da sayyidina Umar ne sayyidina Umar yana gaisa da kowace mace manzo Allah zai gaisa da sayyidina Umar shi kuma sayyidina Umar ya gaisa da da mata to kila haka aka yi kila kuma dan kwali manzo Allah ya rike idan mace zo ita kuma sai ta rike ƙarƙashin ɗan kwalin to wannan shi ne to abu hanifa yana daga cikin wanda ya halatta mutum ya iya gaisawa da matar da ko ba muharramarsa ba yake cewa in dai umar din ya gaisa da matan da ba nasu ba shi din umar din wasa ne a shi ma umar din ba wasa ba ne ma'ana halarci kenan shi manzo Allah a kamalarsa a girmansa da mukaminsa ba zai gaisa da su ba to amma tun da dai sai na yadda sai na umar ya gaisa da su to ai wannan duk gaba ke da to wannan ya daga cikin shehu ibrahim radiyallahu anhu a tafsirin mubaya din nan da kaje ka duba tafsiri za ka ga shehu ya kawo wannan hukunce hukuncen gaba daya shehu yake cewa to idan abu ya game bala'i ya game duniya inda bayan da za a iya hana shi to shi kenan sai a yi mafita bari a ce bari in wani malami ya yarda da shi yanzu tunda abu hanifa ya yarda da wannan shehu ya ce kasashen faransa duk gaba ɗaya gayan suna gaisawa da mata yawan da ba nasu ba ko ba kasashen faransa ko kasashen mu na din ko sarakunan mu masu imanin ko wani ne ko mutum ya ce bai gaisa da in ya je ya haɗu da wata ministan dole ya gaisa da ita ko ya ce mu anan yanzu shugabannin mu ga ko sun ce mu anan gida ba su gaisa da ministoci ba ya je ya haɗu da prime minister america ne ki gaisa da ita ko ya haɗu da ta ingila ko ya je ya haɗu da sarauniyar ingila ya ce ba zai gaisa da ita ba ta ga dole kuma tun da dai ga karatu an yi mafi tun da dai sai na waɗin ya gaisa da su duk da baki da yanzu gani nan duk mun je ƙasashen fa tun daga nijar nan za ka so maganin gaisawa da mace da abu tun daga chadi nan za ka so maganin gaisa da mace a kan titi da ka so tun da dai alhamdulillah akwai mafita abu hanifa ya da shi duk da baki da wannan ake nufi tun da dai yanzu wannan hadisi zahirinsa dai gashi manzo Allah bai taɓa shafa hannun wata wadda ba matarsa ba ko ba wace ya mallaka ba to ga hadisan kuma da yawa ma bai ba zo ta kama hannunsa ta gaya man maganganu al'adar laraba ne wannan duk gaba ke to nan fa duk gaba ke da to aka ta kawo dai hujjojin dai da hankali dai bai karba ba a kila ta kama ne da a cikin riga ko ko ta kama ne duk da abu sallallahu alaihi wasallam wai dai ana nuna kamewan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi hadisi ali a cikin hadisin sayyidina ali fi wasfi cikin sufanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina ali yake cewa manzo Allah asdaqun nas lahajata shine mafi gaskiyar mutane harshe ko magana wa qala fi sahihi ya faɗa a cikin hadisi ingantacce manzo Allah ya gaya wa mutumin nan da yace masa wannan rabo ba a yi adalci a ciki ba zuku wai sira manzo Allah ya ce masa wai haka kai canka wa'yansu malar suka ce wannan wajen kaman abu ne wai laka ne saboda wai ha kaman abu ne na tausayi wai laka kuma shine abin zargi da zagi da kaza to ko kuma Allah dai a rahamarsa wai haka kai canka faman ya adilu illam a adil in ban yi adalci ba waye zai yi adalci sallallahu alaihi wasallam kimtu ashe in ban yi adalci ba to na taɓe wa kasirtu na ya asara illam a adil in ban yi adalci ba qalat aisha to sai da aisha ta faɗa radiyallahu anha Allah ya kare da a gare ta ma ku yi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fil amrayn ba a taba ba manzon Allah zabi a cikin abu biyu ba illa tara a isara kuma sai manzo Allah ya zaɓi mafi sauƙinsu malam ya kun isma in dai ba zunubi ba ne fa in kana isma mafi sauƙin zunubi ne kuma kana abadan nasu manzo Allah shine mafi nisan mutane da zunubi minhu da gare shi qala abul abbas al mubarrid abul abbas al mubarrid malamin lugha ne da nahau da kaza abul abbas al mubarrid yace qasama kisra ayyamahu sarki kisra ya raba kwanakinsa faƙala sai sarki kisra ya ce ya suluhu yau rihi ranar da akwai iska akwai ƙura to nan bacci za a yi linnon bacci za a yi ba za a fita baran nan in akwai ƙura ranar hazo bacci za a yi saboda ka abu wa yau malgayi ranar da kuma gari ya limshi hadiri ya rufe gari ba rana to lissaid wannan ranar farauta za a yi saboda ba za a jiga ta ba wa yawmal matsari ranar da ake ruwa kuma da shurbi rannan kuma shan giya za a yi wallahi da wasa wa yawmal shamsi ranar da kuma gari yake faital rana ta fito kuma lil hawa rannan zama za a yi kuma a biya bukatun mutane yan ƙasa kuma zuwa a ta biyan bukatunsu saboda ba ruwa da zai hana su zuwa ba wani abu da zai hana su haka shi sarki kisra ya raba kwanakinsa ƙalabinu kalawaihi ɗan kalawaihi ya ce ma kana a arafuhum bi siyasatu duniyahu mamakin abin da ya sanar da sarakunan da ba musulmi ba da iya shirya lamarin al'ummarsu iya shirya lamarin al'umma shi ake cewa siyasa ba wannan shirme da hauka da abubuwa ba da aka bata mata suna iya shirya lamarin abinda zai gina ƙasa ya gina 'yan ƙasa ya ba wa ƙasa lafiya iya shirya lamari dai wannan shi ake cewa siyasa to har ya kawo hujja Allah yana cewa ya alamuna zahiran min alhayatid dunya sun san zahirin rayuwar duniya wa hum an al-akhirati hum ghafilun amma rabbana nuni a lahira a ce kafiri ya kasa wani abu a nan duniya to sai sai a taji qur'ani qur'ani ya ce sun san rayuwar duniya duka amma ba san komai na lahira ba to shi kuma mumini a ce ya kasa wani abu na lahira kuma ai ya ji kunya ai ya ji kunya duk gaba ki da komai kwarewar mumini ba zai iya wani abu na nan duniya ba ba hanyarsa ba ce shi kuma komai kwarewa kafin ba zai iya wani abu na lahira ba shi mumini ga wajen kwarewarsa kwas ɗinsa lahira shi kuma kafiri ga kwas ɗinsa duniya bayan yadda za a ce wai mumini ya wayewa ko musulmi su wayewa ko laraba su wayewa da za su yi kafaɗa da kafiri ba zai yi ba a nan duniya dai ba zai yi ba kowanne da nasa shi kuma bayan yadda za a yi wani kafiri ya kwas ko ya waye ko waye shi kafaɗa da kafaɗa da mumini a lahira ba wanda zai shiga na wani duk gaba kiriya walakin nabiyuna shi mai faɗan ya ce sai dai annabinmu jazza'an harau shi ku ya raba ranakunsa salasa a jaza'in kaso uku to in ban da ma rikicin wannan malami ina kai ina haɗa nan su shugaban muminai su duniya suka sani shi kuwa lahira ya sani an ce dan annabi bai san wani abu na duniya ba bai cuci annartarsa ba ya kasa sanin wani abu na addini ko na lahira shi ya cuce dan bai yi kilili ba ko bai san kilili ba duk wanda bai cuce shi ba bare ma kuma daga baya Allah ya sanar da shi komai na duniya da na lahira din dan wali ya kasa bai san wani abu na rayuwar duniya ba bai cuci walittarsa ba dan bai san wani amma dai a ga ya kasa lahira kuma ya taɗi to ina ya zai je duk gaba ke iya duk wannan kenan to shi kuma Allah ya kasa ranarsa ya kasa ta uku juz'an kashi ɗaya lillahi na Allah ne na ibada ne wa juz'an kashi ɗaya kuma li ahlihi na iyalinsa ne bukatocin iyalinsa wa juz'an kashi ɗaya kuma li nafsihi nasa ne to wannan nasan jazza'a jazza'a juz'ahu shi nasan sai manzo Allah ya raba shi biyu bainahu wa bainan nasi rabi zai yi bukatocinsa na kansa dan hutu bacci kaza rabi kuma na mutane ne biyan bukatocinsu da kaza fakana yasta'in manzo Allah ya kasance yana neman taimako bil kasati da kebantattunsa alal ammati absanan gama gari kuma absa shauran jama'a waya kulu yana cewa abalugu hajata man la yastadi iblagi ku wanda kuke tare da ni ku dinga gaya mun bukata wanda ba zai iya zuwa waje na ya faɗi bukatarsa ba ba zai iya ture ku ku ya zo waje na ba to ku din da ku ne kuke tare da ni ku dinga isan mun shine ma'anar neman taimakon da yake da ke bantattun sa abu da gaba ke akwai wanda ba za a yarda ya zo kai tsaye ya shiga wajen babba ba ba zai saboda ke bantattu na nan to yanzu ku keɓantattun ya zama wajibi a kanku to ku ku isa shi ya isa muku ku ku isa abali ku hajjata ku isa min da buƙatar malla ya sadiu iblagi wanda ba zai iya zuwa ya gaya min ba fa innahu shi maganar yanzu take man ablaga hajata duk wanda ya isar da buƙatar malla ya sadiu iblaga ha wanda ba zai je ya iya isar da ita ba amma na hullahu yawmal fazil akbar Allah zai amintar da shi ranar tsoro babba ranar tashin kiyama ga mutum ba zai iya zuwa waje kaza ba ba zai iya isar da ba zai iya faɗar gaskiyarsa a kotu ba to lauya ya isar masa da lauya zai ji haka ba ba mai lada irin na lauya amma ba wai ya je ya kifar da gaskiya ba saboda ya iya lauyanci to za a sha duka kenan amma da zai iya saboda wani wani in ya je kotu duk sai ya diriri ce ko yana da gaskiya ɗin ma ba zai iya ba to lauya kuma nan ya zo ya isan masa ya abu to wannan aiki ne mai kyau to haka wanda ba zai iya gaya wa sarki ba ko wanda ba zai iya gaya gona ba ko wanda ba zai iya gaya wani malami ba kai kuma kana kusa da shi ko wani alhaji wanda ba zai iya zuwa kusa da kai to kai isan masa da wannan to Allah zai amintar da mutum tsoron ranar tashin kiyama wa anil hasan an karba daga hasan dan sayyidina ali Allah ya yarda da shi sayyidina hasan yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kasance la ya akuzu ahadan manzo Allah bai rikon wani bai karfe ahadin da kagen ƙaryar wani don wani ya zo ya kitsa ƙarya akan wani manzo Allah bai rikon wancan sai manzo Allah ya yi bincike ya tabbatar da abin da kansa sallallahu alaihi wasallam wala yusaddiqu ahada manzo Allah bai gazgata wani ala ahadin in ya kawo maganar wani bai gazgatawa sai ya yi bincike gaskiya ta bayyana gare shi wa zakara Abu Ja'far dabari Abu Ja'far dabari ya fitar an aliyin daga sayyidina Ali radiyallahu anhu annabi daga manzon Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma hamamtu bi shay'in ban taba yin nufin wani abu ba mimma kana ahlal jahiliyyati abinda yan jahiliya ya amaru da suke aikatawa biyi da shi gaira marratain sai sau biyu shi ma kawai dan shirman yan jahiliya ba ba wai wannan bauta gunkin su ko abu ba shi manzo Allah yake nufi ba gaira marratain sai sau biyu kullu zalika amma duk sau biyun nan yahudullahu bayni wa bayna ma urida Allah yana hana ni in aikace Allah ya tsare tsakaya da shi yanzu a ga wanda Allah ba ruwansa da shi shaidanci ya yi mai kyau shi sai ya shaidanci ya fita lafiya amma kai mumini da ka taba ya sai takata sai asirin ka ya tonu jinga jihowa ne yana ta yi kullum haka zaka ina ruwan Allah da shi haka yi ko mumini da ya taba ya ce Allahumma salli ala kaza ka ma'ana wani alama Allah yana tare da kai ne jinga baki daya mu so muke Allah ya rufa ma a shi Allah so yake ganka tas kuma Allah sallallahu alaihi ce sau biyu kawai ne nufin irin abubuwan da jahiliya suke aikata wanda ba aiki amma Allah ya tsare tsakanina da abu da wannan sun ma hamamtu su sannan bayan haka ban taba yin nufin wannan irin mummunan aikin nasu ba ba wani abu ne mai girma ba zai faɗa hatta a karamanin lafa Allah ya girmama ni bi risalati da annabcinsa ga abin ƙultu lailata wata dare na taɓa cewa ligulamin da wani yaro kane yar'ama'i da yake kiwon tumaki tare da ni muna can inda shanu yake fulani sun san irin wannan magana shanu da tumaki ba a gari suke ba galibi cikin daji suke za a ce ku yau ku za ku je ku kwana tare da su sai ga tsakanin wajen shanun ko wajen tumakin da inda gidaje suke tafiya ce mai nisa to manzo Allah sallallahu alaihi manzo Allah yayi kiwo ba wani annabi da bai kiwo ba kuma al'adar larabawa ne su ba wa dan su kiwo dan su koya masa siyasar duniya ya fara da tumaki tuku in sun ga yana girmama in sun ga yana tuma garke yana rayuwa da komai to sun san wannan zai iya siyasa za a iya bashi kuɗi za a iya bashi danka al'umma an ga duk da garke yana mutuwa bai iya ba su abinci ba koko yana cinyewa yana kaza an san wannan an danka amara komai daga galibin fulani sun san kan irin waɗannan maganganu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to muna can wajen kiwon namu sallallahu alaihi wasallama sai na ce da yaron da yake kiwo tare da ni law absarta li ganami da zaka kiyaye min tumaki na da zaka kiyaye min tumaki na hatta adkula makata har ni ma da yau in shiga maka fa asmara biha ni ma in je dan shakata cikin daren na a maka irin yadda kowane saurayi yake abu kowa shi muna cikin daji manzalla ya yi wa mutsamu bin adi kiwo manzalla ce ala karari da wayansu yan kwabbai ake biya na sallallahu alaihi wasallam ya yi kiwo kwarai da gaske ni ma in shiga gari in je in shakata shi ke shine wai abun fa asmara biha kama ya sumuru shababu kamar yadda samari suke shakatawa a cikin gari ni ma in je in shakatawa sai yaron ya ce ito zan kiyaye ma tumakinka fakarashtu annabi sallallahu alaihi wasallam na fito lizalika dan haka hatta ji ito a wala darin min makata har na kawo maka daga dajin da nake sai da nazo gidan farko daga zan shiga maka gidan farkon da na fara tarawa a maka gidan farkon maka samitu azfa sai na ji buga ganga a ciki azufan bin dufufi na ji buga bandiri bandiri ga ana ce ma dufu kuma dindufa ma irin wannan ganga mai kaman kwarya da mata suke buga da murtaniya gashi nan suna ita to duk ana ce mata dindufa to sai na ji buga ganga a wannan gida wal mazami da algaita mazamiru algaita mazamiru sarewa duk dai abu da za a saka ce ice dinga wannan ƙara mai abu wal mazamiri da algaita li ursin saboda wani angwanci ne da ake yi angwanci ake angwanci bai rabara kiɗa shi da kansa a shari'arsa ya ce a bambanta aure na gaskiya da auren da ake cuku-cuku da kiɗa in da cuku-cuku ake washe za a yi kiɗa ko ko a yabo duk gaba kiɗa fajala su an zuru manzala ce yana zauna ina kallo fanzuru ba ala uzuni sai Allah ya bugu a kunne na shikenan na daina jin komai sai bacci ya kwashe ni wannan hadisi manzala daga Allah yake faɗan abubuwa me bacci ka daina jin komai shine bacci ha ba wai dan ido ya rufe ko ka ba dan idan ka ya rufe amma kana jin hayaniya bacci ba zai zo ba kai bacci ba amma ka yi duf ka daina jin bacci ko idan ka abu da bacci kake yi duk gaba gida sai Allah ya bugu akan kunne na na daina jin komai fanimtu ne bacci fama ai kazali ba abin da ya tashe ni illa masu shamsu har rana ta bullo sai da zafin rana ya taba ni walan aqazu shay'in ban biya komai ba ban je na yi kekewaya a garin ba ni kuma ga na baro tumaki na na koma sun ma'arani marrata ukura wani lokaci ma na kuma cewa da yaron nan dai rike min tumaki na yau dai kuma ba zan zauna ma wajen irin wannan ba shi ma dai wani abin ya Allah ya kawo wani abu bacci ya kwashe ni sun malam a himma ba a da zartin daga na sani dai ba ni da rabo cikin wayannan abubuwa ban ƙara nufin haka ba sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad